الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الخلق أجمعين بلغ العلا بكماله فاق الورى بجلاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمون اعلموا أن القرآن وصف هذا بالضلال فقال الله تعالى في محكم تنزيله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل السبيل فأي ضلال أعظم من القول بأن الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا نزل من العرش عن كرسي عظمته ودخل في فرج امرأة وأقام هناك تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم والنجس ثم خرج من حيث دخل رضيعا صغيرا يمس الثديا ولف في القمش وأودع في السرير يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوط ويحمل على الأيدي والعواتق ثم صار ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه وربطوا يديه وبصقوا في وجهه وصفعوا قفاه وصلبوه جهرا وجرعوه أعظم الآلام ومع كل ذلك هو الإله الحق الذي بيده ملكوت كل شيء تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بسمع قوم أماتوه فما هذا الإله وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما سوى تحت التراب وقد علاه وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض جذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله؟ ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه أعباد الصليب لأي معنى يقبه أو يعظم من رماه أعباد الصليب لأي معنى يقبه أو يعظم من رماه وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه فذاك المركب الملعون حقا فدسه لا تبسه إذا تراه يهان عليه رب العرش قرنا وتعبده فإنك من عداه وإن عظمته من أجل أن قد حوى رب السماء وقد علاه فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهداية ونعوذ بك من الغواية اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وكل جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم يا جابر كل كسير ويا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير وأنت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله bayan Allah musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukaki da yabo da jinjina da girmamawa da fangamawa a gare shi da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam hudu ba ta yi bayani ne akan cewa ya zama wajibi akan mu mu sani cewa addinin nasaru shine kiristanci addinin kiristanci addini ne wanda yake da nisa game da shari'ar da annabi isa ya zo da ita fau fau fau nisa wanda ya fi nisan tsakanin gabas da yamma annabi isa da addinin da ya zo da shi daban kiristoci da shiriritar da suka kwaso suna yi daban ‘yan uwa musulmi mu sani cewa abinda kiristoci suke yi cikin addinansu ƙaryace-ƙaryace ne da bidiyo'i da kuma wasu ayyuka na ba su bautar gumaka suka ɗebo suka sa cikin addininsu su da kansu suna shaida akan haka tsawon tarihin rayuwa addinin kiristanci ya taɓarɓare ya lalace tun ana shekara ɗari uku da ƙari kamin a turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana shekara ɗari uku kamin zuwan manzalasin sallam da ƙari tun a lokacin addinin kiristanci ya zama wasa ya zama shiririta ya zama mahalki ya zama kwaso ya wato ɗibo dankara yan uwa musulmi mu sani cewa duk mahi yawanci abubuwan da suke yi cikin addinin su ba su da tushe a cikin littattafansu ma kwata-kwata kyarkyare ne tarke ne ƙage ne allah maɗaukaki ya yi nuni akan haka bayan turo fiyayyen halittu yana ba da labarin nasaru sai ya ce wa rahabaniyata libta da ruha da wata ibada wadda su ne suka karkare ta ma ka tabnaha alaihim mu ba mu wajabta ta ba a kansu illa ibtigha'a ridwanillah to ana akwai fasara biyu ba mu wajabta ta ba a kansu sai dai neman yarda Allah ne yasa suka karkaro kayansu fasara ta biyu ba mu wajabta ta ba a kansu illa ibtigha'a ridwanillah mu abinda muka wajabta a kansu shine neman yarda Allah kawai Allah ya ce fama ra'auha haƙa ri'ayatiha kuma ƙarƙaren da suka yi ba su iya kiyaye shi bayan da cancanta a kiyaye. ‘Yan uwa musulmi mu sani, mu sani cewa wato salloli da bukukuwa suna daga cikin mahi girman alamomi na addini. Saboda haka salloli da kiristoci suke yi da bukukuwa a cikin addininsu na kiristanci yana daga cikin addinin shaidan wanda Allah ba ya ƙaunar shi kuma Allah bai yarda ba bayan shi su yi. Ya zama wajibi tilas akan musulmi ya nuna ƙyamar shi ga wannan bukukuwa da salloli. Baya halatta kwata-kwata a samu wani musulmi mai karɓa sunan musulmi ya ce zai ma wani barka saboda abokin aikin shi ne ko saboda makwabcin shi ne ko saboda uwa ɗaya uba ɗaya suke amma kai kana musulmi shi yana kiristanci babu alaka tsakaninka ta mai barka wasu hulɗoɗi da wata mu'amala mai kyau tsakaninka da shi wadda musulunci bai hana ba sai kai amma yin barka lokacin da ake biki ko hidima na sallolinsu wannan yana nuna kai wani irin soɓaro da musulmi ne wanda addinin shi bai da wata kima a wajen shi yin barka ko ka faɗi kalma wadda take nuna cewa kana masu barka ko kana taya su wato murna wallahi wannan yana nuna kwata-kwata a cikin zuciyanka babu kishin addinin ka na musulunci kuma ka wulakantar da karantarwar addinin musulunci ‘yan uwa musulmi yin barka ga biki ko wata sallah ta kiristoci yarda ne da abin da suke aikatawa kuma kamar ka karɓe shi ne shi ko musulmi ba zai taɓa yarda da kafirci ba inda musulmin kirki ne ba zai taɓa yarda ba zuciyanci ta gamsu ta karɓi kafirci ko ya kama wajen yi misalin wanda yake barka a wajen sallah ko a wajen biki na kiristoci misalin shi kawar misalin wanda ya zo tar da wani yana magoki sujada ne sai bayan ya gama sai ka zo ka kama hannun shi ka jinjina mai ka ce ina jinjina maka game da wannan wato kokari da kai ina maka barka game da wannan shigantaka da iskanci da kai ma Allah don haka ‘yan uwa musulmi wannan daidai yake da wanda ya yi barka ga mutumin da ya yi sujada ga gunki ko ya yi sujada ga wani wanda ba Allah ba. Ashe abin da ke daidai shine musulmi ya san ƙimar addinin shi kuma ya ɗora alfahari da addinin shi. Ka gode ma Allah da Allah ya ɗora ka akan addini miƙaƙe kuma ka buga gaba duk inda ka je duniya hancin ka sama. Ƙul ka ce innani hadani rabbi ni ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqimin zuwa tafarki miƙaƙe millata ibrahima hanifa tafarkin annabi ibrahima wanda ya bauɗe ma shirka wa ma kana minal mushrikin bai zamo ɗaya daga cikin mushrikai ba Allah ta'ala ya ce ka ɗora faɗin haka cikin alfahari da izza ka ce lalle kai Allah ya shiryar da kai ya ɗora ka akan musulunci don haka baka buƙatar wani addini baka buƙatar sai ka yi ma wani munahuci ko ka yi mai kara ko ka yi mashi ko ka nuna wato ruha-ruha dan dai ka faranta mai rai ka saba wa ubangijinka kai musulmi baka da bukatar haka addinin ka ya tsara ma komi za ka yi mu'amala da mutum saboda yana kafiri Allah bai hana ka mu'amala da kafirin da ba ya kuntata maka ba bai cutar da addinin ka ba bai yakace ka ba a karar aya alqur'ani ta ce la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum Allah bai hana ku ire-iren waɗannan kafiran ku kyautata mu'amala da su ku yi ma alheri gare su wanda zai sa su fahimci cewa wato ku musulmi kuna da kyaukyawan karantarwa amma Allah ya hana ka ka kama a wajen harkar kafurcinsu ka taimaka ko ka sa baki domin alaƙanka in ban da sa kai uku mi ya haɗa kare da gudun layya babu kai babu su addinin ka daban nasu daban abinda ma ke wajibi a kanka shine ka bayyana musu lalacin addininsu ka kira su zuwa ga tauhidi ka nemi dalilai masu gamsarwa ka yi amfani da su da salo mai kyau wajen ƙoƙarin gamsar da su cewa a kan ɓata suke mai rabon ya bari ya bari wanda bai da rabon ya bari ya tai zai gane ɓata yake a kan shi lokacin da suka yi tici su da mala'ikan mutuwa. Shi Allah ta'ala ke mamu umarni a cikin littafin shi mai girma, yake mamu umarni game da mu girmama alamomin addini. kuma ya ba mu labarin cewa girmama alamomi na addini wannan fa yana cikin takawa yana cikin abin da ake kira da suna takawa Allah ya ce zalika haka abin yake wa man yu'azzim sha'air Allah duk mutumin da ya girmama alamomin addini na Allah fa innaha min taqwal qulub to lalle wannan girmamawa tana daga cikin tsoron Allah na zuciya wannan yana nuna mutum yana jin tsoron Allah har a zuciyar shi duk musulmin da ya girmama alamomin addini na Allah girmama su ya tabbata a zuciyan shi to dole ne sai an samu zuciye zuciyan shi tana kyamar alamomin addini na kafurci na wanda suka bayyana da wanda suka buya duka yana kyamar su baya da alaka da su yan uwa musulmi mu yi hankali mu yi hattara game da tarayya da batacciyar al'umma ita ce al'ummar kiristoci a wajen sallolinsu da wajen alamomin ibadarsu mu yi hattara game da taimaka masu akan wannan bukukuwa nasu domin taimakawa ne akan zunubi da ƙetare iyaka da sabon Allah mu yi hattara game da ba daidai ne kyaututtuka ka ce zaka ba ɗan uwanka musulmi kyauta wai saboda wato ƙarshen shekara ya zo to da aka yi ƙarshen shekarar da aka yi ni yaushe ƙarshen shekarar kuma ya zo saboda haka wannan yana nuna duhun kanka da rashin fahimtar addinin ka baya dacewa wannan hatsari ne mai girma Allah ta'ala ya ce kar ku saki ku yi taimakekeniya akan zunubi da ketar iyaka ya ku bayan Allah musulmi ku sani cewa alkur'ani mai girma ya sifanta mamu addinin kiristanci sifantawa ta adalci wanda ya san kowa ya san komi shi ya ba da labari ba suka bace yake ba aibatawa bane yake ba wulakanci ba a gaskiya ce kiri kiri Allah yake faɗi Allah ya ce addinin Kiristanci addini ne wanda yake na ɓata, an gina shi akan ɓata. Tun kamin zuwan annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da ɗaruruwan shekaru, addinin Kiristanci ya koma addinin taurin kai, ya koma addini na wanda kwata-kwata baya dacewa da hankali, sai a kawo wani abu wanda masu hankali su ta tambaya ya aka yi a ce haka nan dai kawai ake tafiya. ba a tambaya a kan shi in ma an yi tambaya babu amsa ya zama addini ne wanda ya saba ma hankalin duk wani mai hankali addini ne wanda aka gina akan wulakanci da reni ga Allah addini ne wanda ake zagin Allah a cikin shi addini ne wanda ake cin mutuncin mahalicci a cikin shi ba shi ba ne addinin nan wanda Allah ta'ala ya ce, La tattabi'u a hawa a ƙaunin ƙadu dallu min ƙablu wa adallu katiran wa dallu an sawa isabil, ya hana mu ya ce mamu kar mu bi soye-soyen zukatan wasu mutane wanda sun ɓace tun gabanin zuwan musulunci, kuma sun ɓatar da mutane da yawa, kuma sun ɓace daga madaidaiciyar hanyar. ‘Yan uwa musulmi akwai wani ɓata wanda ya girma sama ga wanda zai cewa Allah maɗaukaki Allah maɗaukaki mahalicci, wai ya sabko daga sama, daga al'arshin shi, ya baro kujeran shi, kursiyin shi na mulki ya baro, girman shi da mulkin shi duka ya baro, wai ya zo ya shiga cikin al'aurar wata mata. saboda neman ya ceci halittu da ya shiga cikin al'aurar wannan matan ya tsaya can cikin cikin ta tsawon wata tara wata tara yana ta bige-bige tsakanin bawali da jini tsakanin najasa wai wannan Allah kuma sai ya ƙara hutawa ta wannan hanya wadda ya shiga ya huto yana matsayin ɗan ƙarami ɗan jariri abin shayarwa wai bayan ya huto wannan Allah wai ya huto yana tsutsar nonon mammashi wadda ta haiho shi wai wannan uwai wadda ya shiga cikin al'auranta da gangan dan ta haiho shi ya ceci al'umma bayan ta haiho shi ya kama nono yana sha a haka wannan Allah aka mace shi aka lullube shi cikin tsumma bayan an lullube cikin tsumma aka ba gado a jiye shi duka gado ya iya sungumar wannan Allah sannan wannan Allah da aka haiho yana kuka yana jin yunwa yana jin kishirwa yana bawali yana gaidi kai ana sunguma shi ma ga hannu wanga ya amsa wanga ya amsa a ɗora a kafaɗu kai duk wannan bai ishi wulaƙanci ba a cikin addinin kiristanci da cin mutuncin Allah da renin wayo da renin hankali sai da lamari ya kai kiristoci sun iya faɗi wannan ijima'i ne wanda ba saɓani a cikin dukkanin injilar da ka sani kalolin injila wallahi kiristoci sun yi baki guda akan cewa wai bayan ya girma yana ɗan shekara talatin da wani abu yahudawa suka kamo shi suka yi kabra mai mari bayan sun mammare shi wai ha yanzu Allah ne a haka bayan sun mammare shi suka zo suka ɗaɗɗaure hannuwan shi suka ɗora tohon yau da majina ga huskan shi suka ɗora mammangara ƙeyan shi bayan sun yi haka nan suka rataye shi suka sandare shi ƙarara suka wato tsire shi suka ɗanɗana mai kalolin azaba bayan sun gama taba kaka da shi da yawo da shi wai har zuwa Allah ne bayan sun gama wannan da shi kuma suka zo suka bankare shi suka sandare shi suka rataye shi bayan sun rataye shi suka ɗora mai wata hulla ƙaya bisa kai ta kaskanci da tozarci da nuna cewa sun isa amma fa tare da haka har yanzu Allah ne bayan sun mai wannan da kwana uku da kashe shi da ƙarhin allantaka shi wato bayan sun mai haka sai aka je aka mai kabari kamar yadda yake cikin littafansu da aka kai shi kabari sai da ya zauna cikin kabarin kwana uku to bayan kwana uku daga nan sai ya tashi da ƙarhin allantaka shi ya koma sama wannan shine allan kiristoci shine kake barka na cikin shekarar shi wannan shine allan kiristoci wanda a ƙalƙashin wato addinin kiristanci wallahi tambayoyi ke da kwai dubbai waɗanda ba su da amsa ba su da amsa kawai ya tabbata hukuncin da Allah ya ma addinin kiristanci bata ne bata ne ba makawa don Allah ba ya yanke hukunci kuma ya tashi wallahi in kaji Allah ya hukunci akan abu to kawai ka miƙa waya sabina wa ta'ana amma ko ka gane ko baka gane ba in dai har Allah ne ya faɗi magana wallahi haka nan take qaulul haqq wa man asdaqu min Allah qila babu wanda yake Allah gaskiyar zance shi yasa muka ce akwai tambayoyi da yawa wanda ya kamata a makiristoci game da wannan addinin nasu mai daraja a wajen su shine wato malaman musulunci suka ce ya ku masu bauta almasihu isa muna da tambayoyi da yawa wanda muna da buƙatar amsa su ga wato malamin kirista wanda ya gane su da kyau wato tambayoyin da ke gare mu shine idan Allah ya mutu, idan aka ce wanga Allah ne, kuma ba jayayya ba ma a tattaunawa Allah ne ba kwankwanto to idan Allah ne kuma sai kuka dawo kuka ce wasu mutane sun kashe shi ba saɓani addinin kiristanci cewa yahudawa sun kashe allansu to Allah ne amma sai kuka dawo kuka ce wasu mutane sun kama shi sun tattauka mai mari sun yi yawo da shi sun tattofa mai miyau bayan sun gama kewayen gari da shi sun zo sun cire shi sun rataye sun kashe to yanzu tambaya shi ne abinda yahudawa suka yi mashi neman yarda shi ne suka yi to in dai abin nan da suka yi neman yarda shi ne ya kamata su ma ku ɗora bota masu ko ku ɗora bikin tunawa da wulakancin da suka mai duk shekara tunda da yardan shi suka mai hakan in kuma ba da yardan shi ba ne ba bai yarda ba hin ƙarhi ne kawai aka nuna mai ba shi sun yi Allah naku ƙarhi aika wanda ya ɗara Allah ka ƙarhi ya kamata ku koma bautar shi ka sako wancan in dai cikin biyu ko dai ya zama abin da suka yi da yardan shi suka yi shi ya ba su izini da yardan shi to in haka nan ne kaga kamata a ɗora ba kamata kuma ya da su maƙiya ba kamata kuma ya da su masoya su suka yi abin da zai neman masu da yardar Allah in kuma ba da yardar shi ba ne hin ƙarhi ne kawai suka nuna mai to wallahi sun yi shi ƙarhi kenan in dai har ya tabbata sun yi shi ƙarhi to ku daina bauta almasihu ku kona ku koma bautarwa ku koma bautar yahudawa sannan abin tambaya shi Allah nan mai mulkin sammai da ƙasai wanda aka bankare aka sandare aka rataye tambaya lokacin da suka kamo shi suna dukan shi suna mammangara ƙeye shi a daidai wannan lokacin tunda shi ne Allah mahalici mai kowa mai komi a daidai wannan lokacin wa ya wakilta a duniya ɗora karɓan addu'a mai addu'a mutane na ta ibada wasu na da bukatu wasu na da a daidai lokacin da ana can ana tattabka shi to a wannan lokacin wa ya wakilta ya ɗora karɓa addu'a a madadin shi wa ya wakilta ya karɓi aikin mai aiki a madadin shi wa ya wakilta ya gawarta zunuban mai zunubai a madadin shi ko ko kawai haka ya saki duniya ya tafiye karɓa kiran Yahudawa. Tambayar da ke da kwai akan haka, shi wannan Allah baya da mala'iku ne, in yana da mala'iku yaya aka yi mala'iku ba su zo suka kawo mai gudunmuwa ba suna jin kukan shi, amma mala'iku suka yi watsi da shi inda ya yi tsananin bukatuwar gudunmuwa da agaji. Wannan wani irin mala'iku ne wanda za a zo a kama Allah ha'a mai wannan wulakanci ba su ce uffin ba, sai bayan ya gama ya dawo bayan an gama dukan shi an kashe shi in ya tashi sama sai su zo su kewaye shi sune mala'iku rundunar shi an yaka mala'iku sun kyauta ma wanga Allah naku tambaya na gaba ga kiristoci idan ya zama na wannan wanda aka ma wannan wulakancin shine Allah ku ba ku da kwankwanto akan haka nan to dan Allah muna son mu ji amsa da shi da wannan katakan wanda aka bankare shi akan su waye halicci wani shi ya halicci kaukatakan nan kusoshin nan da aka ɗora bugawa a goshin shi da hannu an ya cikin cina cikin halittun shi mu hayan da muka san Allah mahalicci in ya kuso inda in ya kusanto inda halittar shi take saboda jin girman shi da tsoron shi narkewa take Allah ba mu labari lokacin da Annabi Musa ya ce yana son ya ga Allah. Allah ya ce mai ga duci nan wannan cirgegen ducin kallashi ka gani zira idan ka in dai har ya tabbata inda yake to zaka gane ni. ko da hasken Allah ya tajalli akan duci duci ya rugurguje ya narke saboda girmama Allah da jin haiba Allah to wannan wani irin katakai ne wanda ba su girmama Allah ba suka ba da haɗin kai su da kusoshi aka hangaro aka kwabro aka bugo kan shi aka bugo hannun shi kuma suka ba da haɗin kai suka manne suka matse shi an ya kusoshin nan sun gyara ma mahalicinsu an ya katakon nan ya bai yi kunya ba ga wanda ya halice shi tambaya na gaba wai yaya ma ne aka yi yaya ma ne aka yi wannan allah wanda yake da kowa yake da komi ya iya wato karɓan wannan hukuncin kai abin da ya yi dukkanin abubuwan ban mamaki shine kabarin da aka ce ya shiga in dai da gaske ne an rihe shi cikin kabari kuma sai bayan ya yi kwana uku sannan ya tashi ya koma sama a ina aka yi kabarin irin wannan tarihi mai girma bai kamata ba a ce an mance shi ba a san inda abin ya faru ba kwata-kwata a ina aka yi a duniya ya kamata a ce kiristoci sun san inda haka ya faru na harko na biyu ya kamata a ce wannan kabarin ana bauta mashi ko bai kamata ba domin mun gani a addinin kiristoci suna bautan mi suna bautan cross suna mata bizu suna sumbata ta suna girmama ta muka tambaye su me yasa kuke haka suka ce domin alama ce wadda take tuna mama Allah da wulakancin da aka mai muka ce abto yanzu wannan abin da kuke girmamawa saboda alama ce babba da take nuna radda aka ma Allah ku haka a hankalce girmama shi ya kamata ai ko wulakanta shi ya kamata ai da hakun ganshi yana tuno muku wani tozarci ne da aka yi ma Allah wani cin mutunci da aka yi ma Allah inda addinin ba na bata ba ne kamar yadda Allah ya ci inda na hankali ne to kamata ne a ce kirista da inda ya ga cross ya kakkarya ta ya kakkalle ta ya babballe ya jefar saboda hushi ta tuno mashi da irin hoton da aka yi ma Allah na cin mutunci amma sai gashi kuna mai bizu sai gashi kuna girmamawa kuna ratayawa ga kahwada kuna ratayawa ga wuya kun maida shi shine babban alama duk inda aka ga wannan abun yana cikin wato shikashikan addinin ku a girmama shi a mutunta shi a tsarkake shi to in shi ya cancanci a mai haka wanda alama ce da hoto wanda yake tuna wulakancin da Allah ya sha kabarin nan ya hi cancanta da abota mai saboda shi kabari nan ya zauna bayan wato ya sha mangara da hangara daga Yahudawa, kabari ya cece shi ya zauna ciki ya jinya ta kwana uku sannan ya koma sama. Ya kamata a ce ana bautar kabarin nan shi ya yi cancanta da bauta ba wannan cross ba. Don haka ‘yan uwa musulmi yana cikin abin al'ajabi a duniya. Na Kiristanci su ce Allah ya shiga cikin al'aurar wata mace, su ce wai da gangan ne ya zo ya shiga saboda yana da manufa. Ya shiga cikin al'aurar wata mace, ka dibi wulakanci da cin mutunci, bayan ya shiga ya zauna cikin ciki wata tara irin yadda kowane jinjiri yake zama wata tara duk jinjiri yana cikin ciki kowa ya sani bai da abinci sai wannan najasa wadda Allah ya halitta ya maida ta ita ce abincin shi jinin hailan nan shine Allah ke juyawa ya koma abincin dan jinjiri sannan yanzu Allah nan naku sai da ya wata tara yana tsutsa jinin haila yana rayuwa tsakanin wato makwabtaka da wurin bawali da kuma makwabtaka da wurin najasa yana jujjuyawa a tsakanin wannan wurin bayan haka nan kuma sai ya hoto ta inda ya shiga ya ƙara hutawa kuma har yanzu Allah ne bayan ya hoto yana ɗan jinjiri ɗan ƙarami a aka aka iya ɗaukan duk abin da ake ma yaro ana mai sannan ƙarshen tika tik a addinin kiristanci ba saɓani cewa annabi isa yana cin abinci yana shan abin sha yana jin yunwa yana jin ishirwa yana duk abin da wahalar da take samun ɗan adam tana samun shi babu wannan saɓanin bal sai ma dalilai da suke tabbatar da haka shin wanda zai zo yana rayuwa yana ci yana sha duk wanda ya ci ya sha kuma sai ya yi sai ya yi sauran abubuwa sai ya yi abin da ake in an sha sai ya yi abin da ake in an ci da Allah yana son ya nuna mamu cewa addinin nan wallahi na ɓata ne sai ya ce mamu shi wa isa da shi da mamman shi kana ya akula ni ta'am su biyu sun kasance suna cin abinci sai Allah ya kyale daga nan saboda kai mai hankali ka gano in an ci abinci me ake yi daga baya wai ya dace wanda zai ci abinci ka ce mai Allah ne kana ya akula ni ta'am unzur kayfa manzur anna yufakun Allah ce ka dubi yadda muke caccanza salo wajen bayanin ayoyi don a gane gaskiya sannan kuma ka dawo ka dubi yadda ake kautar da su ana hana su fahimta duk wanda Allah shiryar da shi shine shiryayye duk wanda Allah ya batar da shi shine batacce ba makawa muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da mu kuma ya shiryar da dukkanin ƴan uwanmu wanda ba su gane ba Allah ya ganar da su ya tsora su akan daidai ya haskaka musu da rahama shi muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ka biya man bukatocin mu na alkhairi masu bara addu'o'i Allah ta'ala biya man bukatocin mu baki daya muna roƙon Allah ta'ala ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu ta Nijar baki daya da kautar da sharri da fitina da tashin hankali muna roƙon Allah da rahaman shi ya ƙara baza alkhairai da albarkoki a cikin kasar mu baki daya da abin da zai zama kunci a cikin kasar mu ya zama matsala Allah ta'ala ka yi mana maganin shi da rahamarka wala hawla wala quwwata illa billahi mujaddid